بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله karatunmu na Hamziya zamu tashi daga inda muka kwana a har yanzu Imam al-Busairi yana magana game da nadamarsa ga rayuwarsa rihilatun lam yazal yufannidni sayfu idza ma nawaitu ha washita'u rihilatun lam yazal yufannidni sayfu idza ma nawaitu ha washita'u anan yana magana game da rayuwarsa ayyuka na kirki da ya jinkirta bai yi ba a rayuwarsa amma duka wannan yana kawo su ne a babi na fadanci da neman a karba rihilatun ita wannan tafiya zuwa ga Allah eh ita wannan tafiya zuwa ga Allah da tsayawa ai ayyuka irin na kirki rihilatun wata iriyar tafiya ce asaifu lokacin hunturu shine saif lokacin hunturu lokacin tsananin sanyi lam yazal bai gushe ba yufanni duniya yana ta karyata ne idan da da rani ne sai in ce Allah kai mu damana in damana ne sai in ce Allah kai mu rani ka san haka haka magandace yake ko haka magandace yake idan da da da hunturu ne sai ce Allah kai mu lokacin zafi yanzu sanyi ne yawa lokacin zafi ne sai ce yanzu zafi yayi Allah kai mu lokacin sanyi to dai kawai duk wannan yana isharatu ne zuwa ga wanda ya zamto ba shi da jajircewa don ibada zai ta kafa hujjoji ne cewa sai lokaci kaza sai lokaci kaza sai lokaci kaza ko to rihilatun wata iriyar tafiya ce asaifu lokacin hunturu lam yazal bai kushe bai fanni dina ta karyata ni iza ma nawaitu ha lokacin da nayi niyyata washi ta'u da kuma sanyi yattaqi hurru wajhil hurru wal barda wa qad azza lazal ittiqa'u a yattaqi hurru wajhil harra wal barda wa qad azza min lazal ittiqa'u a hurru wajahi ruwan fuskata shine hurru wajahi hurru wajahiya ruwan fuskata yattaqil harra yana tsoron zafin rana walbarda da kuma sanyi wa kad haqiqa al-ittiqa'u tsaruwa azza ya wuyata millaza daga zafin rana kana so kai tafiya ka ce ba ka san zafin rana ai ba zai yi ba ko ko kuma kana so kai tafiya ka ce ba ka san sanyi ko lokacin sanyi kaga ba zai yi ba ko shine hurru wajahiya ruwan fuskata yadda kilharra yana tsoron zafin rana walbar da sanyi wa kada hakika ittika'u tsaruwa daga zafin rana ka fahimta azza ya wahala min laza daga zafi duk ito zar'an mimma janaitu fa yaumi kam dariru wa laylati dar'a'u diktu zar'an amma janaitu fa yaumi kam darirun wa laylati darda'u dar'a'u diktu zar'an zuciyata ta yi kunci shi yasa wa qur'ani yake cewa wa baqa bihin zar'a ko zar'an a wannan tana zuwa da ma'anar zuciya ne zar'u zar'u ba ta shuka bane fa inda shuka ne zaira ce inda zanne ko tana zuwa da ma'anar zuciya ne to biktu zar'an zuciyata ta yi kunci min majanaita saboda abin da an aikata fa yau mi kam darirun wuni na sai ya zamto matsananci wa lailati dare na kuma darda'u sai ya zamto mai tsananin duhu kaga wane ne ba wane ne ba wata zakartu rahmatallahi falbishiru liwajahi annan tihan tilka'u to kaji abin da ya saura ko wata zakartu rahmatallahi falbishiru liwajahi annan tihal tilka'u wata zakartu rahmatallahi to duk waɗancan laifukan na da yanke talisawa maka har zuwa na wata zakartu rahmatallahi sai na tuna kuma rahamar Allah cewa Allah mai rahama ne Allah mai yafewa ne falbishiru liwajahi sai farin ciki ya sauka a fuskata annan taha duk inda tilka'u annanta hal tilka'u duk inda na fuskanta shine annanta ha duk inda na nufi tilka'u jiha ka fahimta eh tilka'u shine sasanni tilka'u annan ta tilka'u duk inda na nufi wani sasanni to sai rika tuna rahamar Allah sai farin ciki rika sauka min fa'ala harraja'u wal khawfu bil qalbi wal khawfi war raja'i fa'u fa'ala harraja'u wal khawfu bil qalbi wal khawfi war raja'i fa'u fa'ala harraja'u arraja'u tsammanin zan samu rahamar Allah ka fahimta wal khawfu da tsoron azabar Allah fa'alaha to waɗannan abubuwan fa'alaha sai suka nannace bilkarbi a zuciyata ina tsoron azaba ina tsammanin Allah zai marhama to fa'alaha waɗannan abubuwa guda biyu suka nace wa zuciyata ba sa rabuwa da zuciyata walil kaufi warraja ihfa'u walil kaufi ya tabbata ga tsoro warraja da tsammanin samun rahama ihfa'u suna ta turereniya shine ihfa'i wannan yana kokari ya shiga ya kake gani in za ku shiga mota ko motar an kawo motar guda ɗaya kuma kuna da yawa ya kake ganin turereniya wannan yana shiga wannan yana kutsawa ko to shine ihfa'i walil kaufi ya tabbata ga tsoro warraja da tsammani ihfa'u suna ta turereniya a zuciyata wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya shiga wannan ya fita wani lokacin tsoron ya fiya wani lokacin tsammani ya fiya wani lokacin tsammani ya fiya wani lokacin ka fahimta sahi la ta'asa in da ufta an da'ati was ta'asarat bihal aqawiya'u sahi yace ya kai abokina la ta'asa kada kai bakin ciki in da ufta idan kai rauni an da'ati daga ayyuka na ibada al aqawiya'u wanda bayin Allah al'aƙauya ƙarfafa su ne manya-manyan waliye masu ibada. Ka fahimta, wasta asarat bihi suka ɗaukaka da shi, suka fi keɓantu da shi. Ka fahimta, kada ka yi baƙin ciki ko da ibada ka bata kai ta waɗancan manyan ba, shi ne sahiya kai abokina, la ta'asa, kada ka yi baƙin ciki, amma la ta'asan nan kamar na ɗeba tsammani ne. La ta'asa, kada ka ɗeba tsammanin za ka samu rahamar Allah. Ka fahimta, in da ofta an da'ati idan kai rauni akan ibada al'aqawiya wanda karfafa mutane masu ibada ista'asarat bihi suka keɓanta biha da wannan ibadar inna lillahi rahmatan wa haqqun nasi minhu bir rahmatil du'afa'u yace inna lillahi rahmatan Allah fa yana da wata iriyar rahama wa haqqun nasi minhu mafi cancantuwar mutane da samun wannan rahamar tasa shi da wa haqqun nasi minhu bir rahmati mafi cancantuwar mutanen da samu wannan rahamar addu'afa'u su ne mutanen da suke raunana Allah yana da rahamar da waɗanda suka cancanci su samu wannan rahamar raunana ne ka fahimta sau da haka Allah yana da rahamar da raunanan ake bawa ka fahimta saboda haka a nan a ƙarƙashin wannan baitin mai sharhin wannan littafi na hamziya ya kawo wata kissa ya kawo wata kissa wani bawan Allah ne zai tafi aikin haji sai ya haɗu da wani gurgu a hanya sai ce sai ce jira ni mu tafi sai ce ah kana gurgu ce ya zan yaddan tafi da kai aikin haji ah za ka isa ka tafi da gurgu aikin haji ai tafiyar kwana ɗaya ai tafiyar kwana uku ne za ku rika yin ta a kwana ɗaya ya ce kai ya ce ai ba zan iya tafiya da gurgu ba sai tafiya ba shi sai da wannan mutumin ya wuni yana tafiya dare ya yi ya je wani masallaci ya shiga harabar masallaci akan zai yi sallah ya kwanta ya kwana washe gari ya hanya kawai sai ga wannan gurgu sai ce kai me ya kawo ka nan sai ce Allah ne ya kawo ni shikenan washe gari ma sai da ya wuni yana tafiya ya je yadda zai je nan ma ya sake ganin sa kai karshe suka ce fa yadda je ɗakin Ka'aba ya isa Makka yana zuwa Ka'aba yana shiga Ka'aba sai ya sake ganin wannan gurgu ka fahimta saboda haka akwai rahamar Allah da yawa wanda masu raunin su suke samu wannan kuma ko a duniya fa hatta cututtuka akwai cututtukan da ba su cika kama talaka ba duk da in ka je asibitoci talakawa sun fi shan wahala amma akwai cututtukan da talaka ma ba su cika kama shi ba saboda tsadar maganin su to saboda haka Allah da rahamar da masu rauni su yake bawa fabke fil urji inda mun kalabar zaudi fa fil audi tasbiqul arja'u fabki fil urji inda mun kalibin zaudi fafil audi tasbiqul arja'u fabki yace ya kai dan uwa fabqa ka zauna fil urji a cikin gurgun takarka ka bayanta fabki fil urji ka zauna a cikin gurgun takarta ka so da haka yadda kake da guntun gatarinka ya fi ka bani ko inda mun kalabar zaudi lokacin da raƙuma za su dawo fafil audi al'arja'u gurguwa tasbiku takan yi rige-rige fafil audi a wajen dawowa in ka san kai dawon baka da himma ka fara tafiya da wuri ko baka wani ko baka wani ka san motar ka bata da lafiya sosai to kar ka yadda ka biye mu da motar take ne mai lafiya da ka je ka abin da kai kamo hanya ko baka bane to haka ma rayuwa take ka san kai ba wani gwanin mai ibada bane to maza maza ka tuba ko ka gyaggyara abubuwa kar waɗancan kar ka haɗa kanka da wani ko da kaga sun yi wasu abubuwa watakila akwai abin da suka taka ba ruwanka da su kai dai ita kanka ka fahimta shine fabka fil urji ka zauna a cikin gurguntakar ka ka fahimta inda mun kalibin zaudi lokacin da raƙuma za su dawo al'arja'u gurguwa tasbiku takan tsere a mai lafiya fafil audi a wajen dawowa ka fahimta in kai amfani da damar da kake ciki ka cimma nasara ko wai tafiya kusan sannu kwana nesa ko to yace mi la taqul hasidan li ghayrika haza asmaru naqluhu wa nakali afa'u yace la taqul hasidan la taqul kada ka fada hasidan li ghayrika halin kasancewarka kana wani ka hasada kada kai wani mutum hasada saboda ya fi ka ibada ko ya fi ka wani abu la taqul kada ka fada hasidan li ghayrika halin kasancewarka kana wani hasada ka bayinta asmarat nakaluhu kace dabinansa yayi ƴaƴa wa nakali dabino na kuma afa'u bai ƴaƴan komai ba so da kawai kai kai ta kanka ba ruwanka da yawa wani hasada abin da zaka iya yi na ibada kawai kai ka bar wa Allah ka fahimta duk wannan abin da yake magana fa yana magana ne fa da kansa ma'ana na nufin shi mai raunin ibada ne saboda haka shi ba zai biye manya manyan masu ibada ba su su su ne shi ma shi ne ka fahimta ba wai ya ce mi wa'aci bil mustada'i min amalil birri faqad yasbiqu faqad yaskidu simar al ata'u wa'aci bil mustada'i min amalil birri faqad yaskidu simar al ata'u wa'aci bil mustada'i ka zo da abin da zaka iya yi min amalil birri daga aiki na kirki ayyukan kirki kai aikin da zaka iya yi faqad haqiqa al'ata'u ruwa mai yawa yuskidu samara simara wani lokacin sai gama yana kayar da amfanin gona ba yi in aka yi ruwa mai yawa sai ga duk amfanin gona ya kikife ko to shi ma haka ibada take ibada da zaka iya yin karkare na kai tayi a haka za ta iya wanda kake gani waɗancan manya-manyan masu ibada za ta iya ba lallai su gaba da lafiya duniya lafiya ba astaghfirullah ba a fatar haka amma dai ana faɗa ne a matsayin wannan cewa ka rike ibada kai tai ba ruwanka da suwa na suwa na suwa na kaza ka fahimta za ta iya ma wanda kaga ya dage da ibada to wata kilar ya yake yi ka fahimta wanda kaga ya dage ya yi tajawidin nan wata kila gasar karatu yake so ya je ya ci a bashi mota a bashi gida kagan ba a bashi mota an bashi gidan ba fa yaya saboda haka ba ruwanka ka ce kai karatun ka ba ta jawidi a ka dai iya bace kokarin ka ka gyara waɗancan gwanayen kakalan ba ruwanka da su za ta iya wannan kakalan yana yi ne saboda a bashi limanci ka fahimta za ta iya wannan kakalan yana yi ne saboda saboda haka shine abin da yake gaya maka shine yace maka al'ata'u ruwa mai tsananin yawa wa qad yusqidu simara wani lokacin sai gama ya kayar da amfanin gona wanda kake ganin sa gwanin sallah yana makalkale wannan to wata kilar yake shine abin da yake gaya maka wanda kake ganin kamar sun yi gaban nan za ta iya yiwa to saboda haka shine al'ata'u tsananin ruwan sama amma ka gane ita wannan ata'un tana da wasu fuskoki ka fahimta ata'u suna faɗa wa yayi ata'u misali idan aka yi ruwa ruwa ya taho da ƙarfi ba yana ɗebo yayi da ledoji da karare da waye da waye ba to wannan shi suke cewa ata'u to za ta iya ruwa ɗebo wannan yayin ya zo ya in ya zo ya samu gona ya kake gani ya samu gonar shinkafa sai ya kashe ta ko to haka ibada take akwai wanda za ka gan shi gunin ibada kuma ba dan Allah yake ba ka bayinta yar kaɗan ɗin taka sai ta fita san kyau ka bayinta shine ata'u kuma wani lokacin aluga suna cewa al'ata'u kamar kamar amfanin gona sai babban kai kamar dawa sai ta babban kai ai za ga ta tankware ko ko ta lankwashe ko za ga tana reto kamar za ta faɗi so da abu kaɗan yana faruwa sai ga ta tantsire to wannan suna kiransa a ta'u a ‘ya'yan itaciya su babban kai wani lokacin kamar irin su da binai akwai abubuwan ma wani lokacin kamar dabino ma lokacin in yi ‘ya'ya da akan hau ma sama da buhu ko a ɗaɗɗaure shi saboda sai ya faɗo sai wannan ‘ya'yan sai ya rinjaye shi sai ya faɗi ko akwai irin mangoro haka na turawa wanda yake yayan nan dauri za ga ɗan ƙaramin mangoro ya yaya manya-manya sai ga sai an sa wani ice an tokare shi an daure shi ko in ba haka ba wannan yayan hesirin jaye shi faɗi to wannan shi ma suna kiransa a ta'o ka fahimta to saboda haka yake cewa wa qad yusqidu istimara ata'u al ata'u in ma ka ce yawan ruwan sama al'ata'u ko kuma ka ce yayin da ruwan sama yake ɗebowa ko kuma ka ce al'ata'u ‘ya'yan da amfanin gona zai yi masu yawa wa ƙadi suke da istimara wani lokacin sai ga sun faɗar da amfanin gona saboda haka watakila ibadar mai yawan ma sai watar ya shiga kawayinta to shi ne saboda haka dai abin da mutum samu na ibada ya gode wa Allah wa bi hubbin nabiyyi fabgiridallahi fa fi hubbihi rida wal hibai fa bi hubbin nabiyyi fabigi ridallahi ka nemi yaddar Allah bi hubbin nabi ta hanyar san annabi fafi hubbi eh fafi hubbihi a cikin san annabi ne arrida ake samun yaddar Allah wal hiba'u kuma ake samun kyauta a gurin Allah ya nabiyal huda al istigasata ya nabiyal huda istigasata malhufin adarrat بهاله الهوباء يا نبي الهدى يا النبي شريعة استغاثة ملهوف كتيمكي مبقاتي شيني ملهوف استغاثة ملهوف كتيمكي مبقاتي وندا الهوباء الهوباء matsananciyar bukata adarrat ta cutar bihalihi da halin da yake ciki wanda matsananciyar ibada bukata hatta cutar da halin da yake ciki yadda ilhubba wa hawa ya murbi su'i wa malli an tasdiqur ragaba'u yadda ilhubba wa hawa ya murbi su'i wa malli an tasdiqur ragaba'u yadda ilhubba shi wannan masoyin yana da awar cewa shi masoyinka ne wa hawa ya murbi su'i amma ba har yanzu zuciyarsa tana umartansa da mummunan aiki wa malli wane ne zai taimake ni an tasdukar ragaba'u wannan arragaba'u wannan kwaɗayin da nake yi na cewa ni masoyin annabi ne an tasdaka ya zama soyayya ta zama ta gaskiya wane zai waye zai taimake ni wannan soyayyar ta annabi ta zama soyayya ce ta gaskiya ayi hubbi yasihu minhu wa darfi wasilil lil kara wa daifu wa daifu wa daifu ra'u wa daifu kara'u ayi hubbin yasubbu bil yasihu minhu waɗar fi wasilin lirkara wa ɗaifuka ra'u ayi hubbi wace iriyar soyayya ce ya siho minhu da za ta inganta ga wannan bawan waɗar fi wasilin lirkara gashi idona ya sadu da barci kullum barci nake yana kwanta na kwanan na barci shine waɗar fi wasilin lirkara gashi idanuna ya sadu da barci waɗaifuka gashi kuma mafarkinka ra'u ya kawarce mu ko mafarkinka ma ba na yi laita shi'iri a kana zamin uzumi zambin am huzuzul mutayyimi na huza'u laita shi'iri a zaka min uzumi zambin am huzuzul mutayyimi na huza'u laita shi'iri ina ma na sani me yasa kuma farkin annabi ba nayi me yasa barci ya mun yawa sai na kwanta ne ta barci laita shi'iri ina ma na sani a zaka min uzumi zambin shin wannan abin ya faɗa ni ne saboda tsananin zunubi na am huzuzul mutayyimina ko kuma rabo ne al mutayyimina na mai soyayya huza'u ya zama babu shi ko kuma raban da ake bawa mai soyayya ne ni ban samu ba am huzuzul mutayyimina ko kuma raban masu masu soyayya ne huza'u ya zama babu eh ka fahimta in yakun uzmu zallati hujburu iyaka faqad azza qalbi dawa'u dawa'u ko faqad azza qalbi dawa'u a in yakun uzmu zallati hujbu ru'yaka faqad azza da'a qalbi dawa'u in yakun uzmu zallati in ya kasance yawan zunubaina ne shine zallati in yakun uzmu zallati in ya kasance yawan zunubaina ne hujba ru'yaka ya tsare ne da irka kallanka zunubi ne mun yawa yasa bana iya ganin ka faqad haqiqa addawa'u wannan cuta azzada a kalbi faqad haqiqa ka fahimta da a kalbi faqad haqiqa addawa'u addawa'u magani da a kalbi na ciwon zuciya ta azzaya wahala in dai yawan zunubi ne ya hana ni wannan abin to hakika maganin ciwon zuciya ta ya zama mai wahala kaifa yasdabi zambi qalbun muhibbin waliza walahu zikrukal jamilu jila'u kaifa yasda bi zambi qalbu muhibbin walahu zikrukal jamilu jila'u to kaga yayi waiwai ko kaifa ta yaya ne ne yasda qalbu muhibbin zuciyar masoyi za ta yi tsatsa shine kaifa ta yaya ne kalbu muhibbin zuciyar masoyinka za ta yi tsatsa kaifa ta yaya ne kalbu muhibbin zuciyar masoyinka yasda za ta yi tsatsa bi zambi saboda zunubi ka fahimta wanda walahu jila'u ka fahimta walahu ya tabbata ga zuciyar tawa jila'u abin da yake wanke zuciyar menene zikirukal jamilu shine ambatanka mai kyau zikirukal jamilu ambatanka mai kyau jila'u shine yake wanke zuciya to ta za a ce zuciyar masoyinka ta yi tsatsa ka fahimta zikirukal jamilu walahu jila'u yana da abin da yake wanke masa zuciyarsa shine zikarkal jamilu ambatanka mai kyau hazihi illati wa anta dabibi laysa yakfa alayka fil qalbi da'u hazihi illati to wannan zunubi da ya min yawa hazihi illati to shine larurata wa anta dabibi kai kuma likita na ne ka fahimta laisa da'u babu wata rashin lafiya ya kafa alaika da za ta buya a gare ka fil kalbi a cikin zuciya ka fahimta likita ne wanda ya san aikin sa wa min al fawzi wa min al fawzi an yabussuka shakawa hiya shakawa ilayka wa hayktiba'u wa min al fawzi an yabu suka shakawa hiya shakawa ilaika wa hawa qitiba'u wa min al-fawzi ai yana daga cikin rabo an yabu suka shakawa mutun ya kawo kukansa zuwa gare ka hiya shakawa ilaika kai kuka zuwa gare ka wa haya qitiba'u to ai kamar ka nemi abiya maka bukata ne yaya kaje ka samu wani babban mai kuɗi kace ai matsaloli sun yi min yawa ko ba haka bane ga ba su suka ana bina ga kaza ga kaza me kake faɗa mana ya taimake ka ko ba haka bane to shi Imam al-Busairi waɗannan matsalolin nasa da yake ta faɗa yace to ai kamar ai in dai ka zo wajen babba kana faɗan matsalolin ka ai kai ka ce a taimake ka ne yaya kake gani mutum ya zo maka sallama a gida yace ai wallahi jiya ma gida na ba dora abinci ba kuma yau da safen nan ma ba mu karya ba me yake nufi to shine abin da Imam al-Busairi yake gaya maka wa min alfawzi yana daga cikin rabo samun rabo an yabu suka shakawa mutum ya kawo kukansa wurinka shi ya shakawa alaika ai kawo kuka zuwa gare ka mutum ya zo ya ce ya rasulullahi kaza da kaza da kaza da kaza ya dame ni yace wa hayakati za'u ai kamar ka ne ma abiya maka bukatar ne ka bayyanta zamminat hamada'ihum mustadabun fi kamin halmadihu wal isga'u zamminat hamada'ihum mada'ihun yabanni jami'i ne na madahu ko mada'ihun wasu irin yabo mustadabun masu daɗi dumminat ha su suka tattara waɗannan kai kukan nawa dan tashi ni gaisuwa da roƙon iri nake yabanka masu daɗi dumminat ha su suka tattaro waɗannan matsalolin nawa da waɗannan kukokokin nawa fi ka gare ka min halmadihu eh min halmadihu wal isga'u al isga'u aiwa minha wanda mustadabun fika ko mada'ihum yabo bumminat ha su suka tattaro waɗannan abin da nake roƙa wajen annabi mustadabun fika wanda masu daɗi ne a gare ka ya rasulullah mustadabu musta mustadabun fikal madihu waɗannan yabo masu daɗi ne a gurinka wal isga'u kuma abin sauraro ne a gare ka ka fahimta falamma kallama hawalat madihika illa sa'adat humimun wa dalun wa ha'u kallama hawalat madihaka illa sa'adat ha mimun wa dalun wa ha'u kallama ai abu ne mai wahala ka fahimta hawalat madihika mutum ya nemi zai maka yabo illa sai dai mimu mi'ara wadalu da dal wa ha'u da haƙarami sa'adat ha sun taimake shi mimu dalu ha'u me kenan madahu kowa gane ba mimu dalu wa ha'u kaga madahu kenan to sa'adat ha to duk wanda zai yaban annabi to yaban ne yake taimakon sa ka fahimta halaye masu kyan su za su rika taimakon ka kana faɗa haƙali fika an usajila ƙauman sallamat minhum lidalwi dila'u haƙali fika an usajila ƙauman sallamat minhum lidalwi dila'u haƙali imam al-busri ce ya cancanta a gare ni fika a cikin yabanka an usajila ƙauman na zirereniya da mutane an usajila ƙauman ne ziririya da mutane ka san abin da ake nufi da usajil musajala musajala ka fahimta asalin kalmar musajala in an ce musajala asalin kalmar musajala in ka samu wurin da yake da tsuntsaye da yawa ai za ka ga in ɗaya kuka kamar sauran ma karɓa suke ko in ɗaya ce ki sai wai ka jinta ya ce ki in wance ce ki sai to wannan shi ake kira musajala to kalmar sai ake amfani da ita musajala din game da jan ruwa idan kuka zo kuna jan ruwa da mutane kaga wannan zai jefa gogansa ko wancan ma zai jefa gogansa wancan ma ya jefa gogansa to shi ake kira musajala to haƙƙali abin da ya cancance ni fika a cikin yabanka an usajila ƙauman ni ma ne gasa da wasu mutane yadda wasu mutane suka zira gogansu cikin yabanka ni ma na zira ka fahimta eh sai ka ce addila'u gugunan waɗannan mutanen da suka zira cikin yabanka sallamat lidalwi su ma sun sallama wa gugana minhum a cikinsu mana duk wanda suka ga yabanka da suka gana wa yaban sai suka ce kai busar ka iya dan Allah ka gano na karatun hattali abin da ya fi cancanta a gare ni an usajila qauman ni ma ne gasar tsere ne rige-rige da mutane fika a cikin yabanka wanda addila'u dukkanin guguna minhum nasu sallamat sai da suka sallama li dalwi ga gugana ya siffanta yaban annabi kamar rijiya ne kowa ya sa gugansa ya ɗebo to duk wanda ya waka wa annabi shi ma ya sa gugansa ya ɗebo inna li gairatan wa qad zahamat ni fi ma'ani madihika sha'ra'u inna li gairatan yace hakika ni fa ina da kishi wa qad zahamatni ash-shu'ara'u wa qad haqiqa ash-shu'ara'u mawaka zahamatni sun matsatse ni fi ma'ani madihika cikin ma'anonin yabanka wala ma kai yake waka wala ma kai yake waka to wannan abin ya sa ni kishi yaya kake ga kuna aiki kuna da yawa kaga ka dage ko to shine wa qalbi fika guluwun wa anna lisani fi madhikal gulawa'u galwa'u yace wali qalbi fikal guluwu wa anna lilisani fi marhikal gulawa'u ka san lokacin da ya alburda da sun ce ya wuce gona da iri ko wali kalbi alguluwu wuce gona da iri cikin soyayya wali kalbi ya tabbata ga zuciya ta fika cikin soyayyarka wa anna ta yaya ne ne algalwa'u za a ce na wuce gona wa anna ta yaya ne ne lisani harshe na algalwa'u ya zama ya wuce gona da iri fi da hika cikin yabanka zuciyar ta wuce gona da iri ta kai matuƙa wajen soyayya to ta yaya za a ce kuma harshe ya kai shi ya wuce gona da iri ai yadda zuciya take tafiya nan harshe ke bi harshe kan ba shi ke fassara abin da zuciya ta kulla ba to shine wali kalbi algulawa'u wuce gona da iri wali kalbi ya tabbata ga zuciya ta fika a cikin yabanka wa'anna ta yaya ne ne za a ce lilisani ga harshe na algalwa'u ya wuce gona da iri fima da hika a cikin yabanka ka fahimta kaga ai shi harshe na fassara abin da zuciya ta kunsa ne ko to zuciya ce take da zafi ta za a ce baki ya cika zafi ai zuciya ce ta zafin ta yawa to wallahu